أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنأمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتبيكم وما جعل عليكم في الدين من هرج ملة أبيكم إبراهيم هو سميكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو موليكم فنيم المولي ونيم النصير وجاهدوا أبنجي ينا من أمرني مو مسلمي يكرا تندق فرقوا يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وابدوا ربكم فالخير لكم تفلحون yace wajahidu ku tsaya kuma ku yi jihadi jihadi akwai babba akwai karami babban jihadi shine ka yaƙi zuciyarka ka raba ta da shedan ka raba ta da son zuciya ta fuskanci Allah da umarnin Allah da son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da koyi da shi wannan shine babban jihadi karamin jihadi kuma shine an kira kafirai zuwa ga musulunci sun ki yarda an ce to shi tunda ku yarda ba ku zo mu rubuta yarjejeniyan zaman lafiya ko ku zauna lafiya kar ku yaƙe mu kar ku taimaki wanda za su yaƙe mu mu zauna lafiya ba za mu yaƙe ku ba ba za mu taimaki wanda za su yaƙe ku ba bakin mu in sun je garin ku su kwana uku lafiya mu ma naku in sun zo garin ku zauna lafiya mu rubuta yarjejeniya illa bi hablin minan lahi wa hablin minan nasi tunda kun igiyar Allah ku zo mu rubuta akan igiyar mutane ta zumunta tsakanin zaman zaman tare suka ce ai ba wani ba wani yarjejeniyan zaman lafiya tsakanin mu da ku abin da ku kawo kuke yin nan dole sai kun bashi dole sai kun bashi za ku ga karfi to fa in sun ce za su nuna karfi za su to nan ne fa Allah yake cewa fala takshawun nasa wakshawni kada ku ji tsoron mutane ni za ku ji tsoro ni mai addini kuma ina tare da ku zan taimake ku in sun yaƙe ku to nan ne fa yaƙi yake jihadi yake zama wa yaƙi wato a amfani da makami shine karamin jihadi babban jihadi yaƙin zuciya jihadin nafsi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa rajagar ila jihadil akbar wajahidu billahi haqqa jihadi matukan ijtihadi matukan kokari gurgudun ikon ku fattaqullaha masaratun huwa tabekum shi Allah shine ya zabe ku a cikin sauran mutanen duniya ya mai da ku musulmi mabiya annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam Allah ne ya zaɓe ku ya baku wannan musulunci kuma ya zaba muku annabin da ya fi dukkan annabawa ya haɗa ku da shi ya zaba muku littafin da ya fi dukkan littafin ya haɗa ku da shi ya zaba muku addinin da ya fi dukkan addinai ya haɗa ku da shi shine addinin annabi sallallahu alaihi wa sallam huwa tabikum wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj wato a ka'ida dukkan mutumin da ya fi daraja to shine nauyinsa zai fi na kowa to gashi mun sa darajar ku ta fi ta kowa amma ba mu sa muku nauyi irin wanda muka sa mutan da ba ban sanya muku wani wahala ko wata matsuwa cikin addinin ku ba komi da sauki komi da sauki amma da alaikum fid min haraj addini ne mai sauki Ibrahim irin addinin nan na babanku annabi Ibrahim annabi Ibrahim alaihi salam a cikin dukkan halitta babu wanda ya fi shi daraja sai annabi Muhammad shi kadai sallallahu alaihi wasallam domin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ke tare da ahadiyya daga tajallin huwiyya sai a zo ta jallin ahadiyya to daga tajallin ahadiyya din nan annabi Muhammad kadai yake samun sanin Allah a wurin dukkan halitta ba ta da iko ta zo wurin sai da an dawo wahidiyya saboda haka in Allah zai magana da annabi Muhammadu qul huwallahu ahad to an fito daga huwiyya kenan yi tajalli an zo kan ahadiyya to nan ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kadai zai san Allah akan matsayin sa na li waqtum ma Allah la yatuni fi malakum muqarrabun wala nabiyyun mursal ina da wani lokaci tsakanina da Allah wani wanda ya san halin da muke ciki komi isan manzo don manzanci komi isan mala'ika don kusanci to hadiyan nan shi kadai ya santa sauran halitta duka Allah zai ce wa ilahukum ilahun wahid ubangijinku duk gabaki ɗaya daga annabawa da sahabbai da waliyai da muminai da munafikai da kafirai da dabbobi da itatuwa da ƙasa da komi komi da komi wanda ka sani da wanda baka sani ba ilahukum ubangijinku Allah ne guda ɗaya mai wahidiyya to daga nan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya dawo inda yake shi ba ahadun din yake ba za a sa masomin halitta ne a cikin ahadu din nan sai a sa masomin sunan Muhammadu min jaye tsakanin haƙarami da dal na ahadu din nan to sai ya zama Ahmadu ne kuma tajalli kenan a cikin gairu da duk ana tajalli zati fi zati yanzu kuma za a tajalli zati fil ghairi to daga nan Annabi Ahmadu anan matsayin nasa Ahmadiyyan nan shine matsayinsa to ba zai samu saduwa da halittan Allah ba saboda ya shagala da Allah sai ya dawo wahidiyya inda Annabi Ibrahim yake to anan ne za a sadu da annaba duk gabaki daya saboda haka har shi annabi ma sai a ce sun auha ina ilaika an tabi millata ibrahim hanifa kamar shine zai bi addinin annabi ibrahim alhali ko shi ya sauko ne ya zo inda annabi ibrahim yake domin inda yake din Allah ne kadai a wurin sai ya zo inda annabi ibrahim yake yake samun dama da halitta waɗanda zai fara saduwa da su sune ulul azmi minar rusuli daga annabi ibrahim sai annabi musa shi ke bin annabi ibrahim wajen wajen daraja daga nan sai annabi nuhu daga nan sai annabi isa shi ke tare da al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mala'iku to daga nan yake saduwa da dukkan halitta shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka ne yake ce masa shi ma ya bi annabi Ibrahim alaihi salam millata abikum Ibrahim huwa sammaykumul muslimina shi annabi Ibrahim idan an koma kan maganar man cewa wato aqrabu mazkurin to an ce millata abikum Ibrahim huwa wato huwa din annabi sai koma kan Ibrahim shine aqrabu mazkurin in haka ne eh haka ne kuwa domin shine yake cewa rabbana waj'alna muslimaini laka wa min zurriyyatina ummatan huwa sammaykum muslimina kenan in ku an dubi asali huwa din nan zai koba ya zama badali akan huwa tabekum huwa tabekum huwa sammaykum muslimina Allah shine ya rubuta sunan ku musulmi tun daga a cikin lahul mahfuzu ya rubuta sunan ku ku musulmin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da dukkan abubuwan da kuke kai da darajojin da Allah ya baku dina rubuce a wurin Allah sunan ku musulmi jama'an annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa sammaykum muslimin qablu kamun mu ayi halitta a turo annabawa ku sunan ku annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da mutanensa musulminsa in ku annabi Ibrahim ne to bayan ya gama gina Ka'aba ya sa muku sunan nan na ku musulmi ne Allah ya rubuta naku wa fi hadha haka ma sunan ku yana rubuta cikin wannan ma littafin shi alqur'ani kenan yakuna rasulu shahidan alaikum an ba ku wannan daraja ne ku al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam liyakuna rasulu shahidan alaikum Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine zai zama shaida akan ku wa takunu ku kuma ku zama shuhada'a masu shaida alan nasi akan mutane wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a alan nasi yakuna rasulu alaikum shahidan idan an je lahira an tashi shekara dubu hamsin za a tsaya wahala ta kama mutane Allah kiyaye mu ba wanda suke hu sai wanda Allah ya lissafa su masu zama tare da annabi a cikin karkashin inuwa al'arshi yau la zilla illa zilluhu dinnan to idan wahala ta kai wahala zafin rana rana ta zo kusa wuta tana nan ta fishi tana neman abata to sai a nemi yadda za a yi a yi fasul hisabi ya za a yi ya za a yi shine a ce a a a ce a ku je wajen ku je wajen nuhu nuhu ya ce ku je wajen ibrahim ibrahim ce ku je wajen musa musa ce ku je wajen isa isa ce kar ku bata lokaci ku je wajen annabi sallallahu alaihi wasallama to daga nan an iso annabi sallallahu alaihi wasallam an gaya masa yau kan banda ba wanda zai biya wannan bukata sai ni ni ne mai asi an yi asaka rabbuka sai ya yi sujada a gaban Allah Allah ce masa me kake so yace jama'ata ya ubangiji yace daga kai duk abin da kake so an maka to daga an samu wannan izini sai ta kawo ai ta kawo sikeli na hisabi annaba kowane annabi a tsaye da shi da mutanensa ya zo ya yi jawabi misali a tsaye da annabi nuhu ce hmm na aike ka wajen mutane da ka je yaya aka yi yace ya Allah ubangiji ka aike na je na isar da aikanka na bi su dare da rana boye da bayyane amma babu abin da na samu wajen su sai kafirci ربي إنه أتوني واتبعوا من لم يزده ماله ولده إلا مكرا كبارا وقالوا لا تذرون آلهتكم ولا تذرون ودا ولا سواء ولا يغوث ويعوق ونسب وقد أضلوا كثيرا ya faɗi wannan jawabi yadda suka yi da mutanensa gaban Allah shi yadda ka sani da Allah mutanen da na samu ƴan kaɗan ne amma ga amsar da suka bani to shikenan sai a kira kafaran annabi da ce to ga abin da annabin na aiko kun ki karba ta ma ja na min bashiri wala nabi to ganin wani ya zo ya ga mana magana wannan irin rana tana zuwa ba babu ashe nuhun bai fara mun koyi gashi nan dai bini ba wanda ya ga mana wani abu ba wanda ya taba fara mana wannan sai nuwa ce wallahi talla na isar da aika to kana da shaida yace ina da shaida wai shaidar ka sai ce al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai a kira mu mu ce gaskiya ne inna arsalna nuha ila qaumin nazir qaumin min qawliya tawzam qala rabbi inni da'awtu qaumi layla wa nahara فلم يزدهم دعاء الله إلا كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغلوا حسابهم وأسروا واستقبلوا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسرت لهم إسرارا فقلت تكفر ربكم إنه كان غفارا duk abin da Nuhu ya faɗa mutane sun faɗa wa Allah filla filla Allah ce eh gaskiya ne to kun ji kafiran annabi Nuhu kun yi ƙarya Nuhu na yayi gaskiya sai kafiran Nuhu ce ko kaɗan ba mu yadda ba wannan ina suka san mu mun yi zamani da su ne balle za su yi ba ai mun yi zamani da su sun san mu ne balle san labarin mu Allah ce to ku kun ji wai kafirin annabi ba su yarda da magana kuma ko kuna da shaida wanda zai tabbatar da abin da kuka faɗan nan gaskiya ne sai mu ce muna da shi wane ne sai mu ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce magana ta kare tunda dai an an ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to kafirai kun yi ƙarya annabi Muhammadu na shine zai gaskata waɗannan to shikenan magana ta kare mu ne to haka kowane annabi haka za a yi da shi wa adan wa samudan wa ashabar rasi wa qurunan bayna zalika kaseera wa kullan dama da kowanne al'umma haka za a yi da su to saboda haka darajan ku ne yasa na mai da ku ku za ku yi wa annabawa na shaida idan wuri ya yi wuri zai yi muku shaida sallallahu alaihi wasallam litakunu shuhada ala nasi wa yakuna rasulu alaikum shahida litakunu shuhada ala nasi don ku zama shaida akan mutane kafirai annabawan sun isar da aika wa yakuna rasulu an litakunu shuhada ala nasi wa yakuna rasulu alaikum shahida wa aqimus salata zan sake nanata muku maganan sallan nan saboda girman sallah zan sake nanata muku maganan sallan nan so mu maganar na ce muku ya ayyuhan nurka uwasjudu wa abudu rabbakum to zan nanata muku maganar ta lallai fa aqimus salata ku da sallah da sharuɗanta da lokacinta da natsuwa wa aqimus salata wa atu zakah ita sallah abin da ya fifita ta a cikin dukkan ibadu ta zama ita ce mafificiyar ibada saboda ita ta tara dukkan abin da ake kiransa godiya dama washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'buduna ibadun nan da muke duk muna yi ne don gode wa Allah to ita sallah ita ta tara dukkan abin da ake kiransa godiya saboda haka tafi dukkan ibadu ake kiransa azamul ibadati indallahi daga la ilaha illallah ba abin da zai biyo sai sallah saboda haka ake cewa la ilaha illallah Allah ya fi sallah utlu ma uhiya ilayka min alkitabi wa aqimis salah inna salata tanhi anil fahsha'i munkar wa la zikrullah akbar ko zikirin iya zama zallansa ba sallah bai da amfani lalle zikiri amma fa in ya zama zallansa babu sallah ba shi da amfani amma shi zikiri shi kadai an yi shi lokacin sallah bai ba an mutu zai amfani amma sallah kadai kuma ba zikiri ba ta da amfani to saboda haka ita ta tara dukkan abin da ne na hissan da na ma'anan da na halan da na makalan idan mutum ya zo ya tsaya gaban Allah zai yi sallah ya tsaya kir ya dauki duk abin da yake so da abin da baya da abin da yake so da abin da yake tsoro duk ya sa su hannun dama da hannun hagu da abin da yake tsoro duk ya ce Allahu akbar komi Allah ya fi komi ya koma ya tsaya gaban Allah to tsayawan nan da ya yi yana nuna kaɗaituwan Allah ishara zuwa ga Allah makaɗaici gashi a tsaye kaman alifi sannan sai ya so maka wacce bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wato idan mutum ya jefar da wani abu sai a tambaye to da ka jefar da wancan me ka samu ka samu Allahu alhamdulillahi rabbil alamin in ka karanta ka gode wa Allah kenan Allah da ya halicce ka mai lafiya mai iya tsayuwa wani bai da ikon tsayuwa gashi kai ka samu dama ka tsaya ka gode wa Allah akan tsayuwar da ka samu sannan sai ka sunkuya in ka gama karatu ka yi ruku'u nan kuma lokacin da kake tsaye ka gode wa Allah kan duk abubuwa da na tsaye sun suka maka amfani kamar su karan gero karan dawa karan shinkafa karan masara katako duk da abin da yake tsaye maka amfani da tsayuwarsa to ka nuna wa Allah ka gode masa wannan ni'ima ta abubuwan da suke tsaye tsayuwarsu ce ta amfane ka in ka sunkuya kuma ka nuna wa abubuwan da suke sunkuye ni'imomin da Allah ya sunkuyar kamar raƙuma shanu awaki tumaki duk abin da yake sunkuye dai kamar dukkan abu da kuma sunkuyon ka kai din kana da daman ka sunkuya duka gode wa Allah kan waɗannan ni'imomi kana da daman sunkuya wani in ya tsaya ba ya sunkuyawa sai ka tashi ka tsaya ka nuna haka kamar wani abu mai mai fuka fuki duk abin da yake mai fuka fuki amfane ka ko ko ko tsuntsaye ne ko jirgin sama ne to ka gode wa Allah kan samun wannan abu mai fuka fuki sannan ka koma ka faɗi ƙasa ka nuna wa Allah ka ji daɗi ka samu daman tsayawa ka samu daman sunkuyawa ka samu daman tashi ka samu daman kuma kaiwa ƙasa kai ka gode wa Allah kuma duk abubuwan da suke kwanci a bayan ƙasa shimfiɗa ƙasar da Allah ya yi ta ni'ima shimfiɗa ƙasar ka gode wa Allah da ya shimfiɗa ƙasa kuma ka gode wa Allah kan dukkan abubuwan da suke kwanci a bayan ƙasa kamar su gado kamar su tabarma su kafet su wake mai yaɗo duk abubuwan da suke yaɗo a bayan ƙasa da wanda suke cikin ƙasa su gyaɗa su fetur su gas su duk abin da yake cikin ƙasa dai ka gode wa abin da yake bayan ƙasa da abin da yake cikin ƙasa duk ka gode wa Allah a lokacin da ka faɗi ƙasa inna abin da ka faɗa kenan in ka taso ka zauna ka ce ka gode wa Allah da dukkan ni'ima ta zama naka na kanka da ko duk abin da yake zaune kamar su kujera kamar su duk abubuwan da zaman su ne ya bada ya bada ni'ima to ka gode wa Allah kansu to wannan ya tara dukkan ni'imomi tsayawanka ka rubuta alifi da ka sunku ya kai ruku ka rubuta ha karami da ka sake tashi ka kai kasa ka rubuta min jaye kenan da ka sake tasowa ka kanka yana sama kafafan kuna kasa ka rubuta dal kenan ina godiya ahmadu ahmadu ga alifi ga ha karami ga min jaye ga dal wanda jikinka ya rubuta lokacin da ka tsaya alifi lokacin da kai ruku ha karami da ka tashi maza maza ka je ka sujjira na farko ka min jaye da ka taso kuma ka zauna ka rubuta dal ka ce Allah ina godiya to ita sallah ta tara dukkan komi da komi na godiyan Allah saboda haka ta zama azamul ibadati inda Allah daga wannan ne musulmi zai san kowane mutum ya sallah to ridda ne duk wanda ya faɗa ya ridda kuma sai ya tuba duk wanda ya ce wani tsari ya fi sallah hakika ya ridda da farko dai ya ce wani abu ya fi Allah wani abu ya fi annabi wani abu ya fi qur'ani wani abu ya fi musulunci da wasu abubuwa duka na duniya kowa yana iya shiga amma ita sallah sai fa bayin Allah wanda suke muminai wanda Allah ke kira da yayin ladina amanu kun ji da kiran da Allah ya musu huwar tabe ku wanda Allah ya zabe su faqimu salata ku tsaye da zalla zakata ku ba da zakka faqimu salata zakka wa atasimu billahi ku yi riko da Allah ku yi riko da Allah duk annan abubuwa da ake in ba yi su don Allah in yi riko da Allah ba ba su da wani amfani ku yi riko da Allah to shi musulmi Allah ya taimake shi masa karfi guda uku na farko Allah ya masa karfi na hankali ya masa ƙarfi na zuciya ya masa ƙarfi na gaɓoɓi to Allah ya ce ya bi shi sai ya nemi Allah ya rasa shi mutum shi mutum in dai abu ido kunne baya jin abu baya ganin abu hanci baya sansana abu baki baya ɗanɗana abu hannu baya taɓawa to abin ya tsere mutum ba zai iya ba dole ne to Allah ba shi da wani wata murya wanda kunne zai ji ba da launi da idon da zai gani ba da wani zaki ko daɗi wanda harshe zai ɗanɗana ko laushi wanda hannu zai shafa to duk shi dai mutum kan an tsere masa kenan sai Allah ya jawo annabi Muhammadu ya sa a tsakanin mu shi yana tare da shi kuma yana tare da mu a zama wansa asirin Allah bawan Allah yana tare da Allah a zama wansa dan adam yana tare da mu shikenan sai wahala ta sauki muka samu Allah to shikenan ana nan sai amanu alal arshi tawe Allah yana zaune akan al'arshi sai hankalin mu suka tafi can eh ai ko gaskiya ne domin ruwan sama ta can yake zuwa abubuwa ma in za a addu'a ma haka ake gaskiya ne hankalin mu sai tafi kama Allah a sama sai muka ji Allah ce wasjudu waqtaribi kai su jira ka zo kusa da ni a a kala hankali yansa yadda zai yi sai hankali ce dini dai karfi na ya kare da dai tunda Allah ce yana sama yana kan al'arshi haka nayi amma ko ce wai ayi sujada zo kusa da shi wasjudu waqtaribi kai sujada ka zo kusa da ni kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce aqrabu abdu min rabbi fi hadhihi sujudi lokacin da bawa fi kowanne lokaci kusata da Allah lokacin da ya sujada to shikenan hankali sai ce to ni kan na sallama ban san inda Allah yake ba sai aka ce to gabobi suka ce mu mun san inda Allah ya maka Ka'aba domin duk wanda ya sallah sai yake dubawa yanzu gabobin jiki duk mai sallah sai yake duba kuma an je za a ta kewaya shi ne a rungume shi ta kuka mu da annan Allah yake domin ɗakin sa ne gidansa ne ban yadda ba yadda wace na wanda bai samu amma na kuma ban yadda ba to ya za a yi kenan sai Allah ya sauwake lama ya ce kulin kuntum tuhibbuna Allah fa duk mai nema na yabi Muhammadu sai zuciya ta je ta damfare wa annabi Muhammad shikenan an warware dukkan lamari yanzu duk wanda yake tare da annabi yana tare da Allah duk wanda ba tare da annabi ba tare da Allah saboda mu billahi mu riko da igiyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya kawo dinnan huwa maulaikum Allah din nan shine ubangijinku shine masoyinku shine mataimakinku dama ya ce wala yansurallahu man yansuruhu ya ce inna la yudafi anil ladina amanu Allah ne zai ije muku inna la yuhibbu kulla kawanin kafur yayi yayi alƙawari zai taimaki musulmi mu'minai kenan ko maulaikum fa ni'mal maule duk wanda ya Allah ya zamo shine majibincinsa shine mai gidansa kamar yadda yake ya koya mana anta maulena fansurna ala alqawmil kafirin Allah kai ne ubangijin mu kai ne majibincin mu kace to hakan nan ya tabbata ko maulaikum fa ni'mal maule madalla ubangiji majibinci mataimaki wani man nasiru madalla Allah ubangiji wanda ya alƙawarin wala yansuran Allah man yansuruhu madalla da mai taimako shine Allah duk wanda ya zama Allah shine majibincin sa Allah shine mataimakin sa to shikenan shi ya gama samun alherin duniya da lahira in yaje an kashe shi wajen yaƙi ma yanzu zai sauka aljanna shi ya wahala ya je ya samo ganima ya kashe kafirai ya ɗauka addini wanda su zo samu musulunci ya yi ƙarfi nan ba an samu nasara ko shine idul husna yayi ne amma ranan bayyanan nasara bayyananniya randa jama'a suka taru fariqun fil jannati fariqun fis sayri wa'annan za a kai su aljanna ba mai hanawa wa'annan za a kai su wuta ba mai hanawa to rannan wane ne ya samu mataimaki wane ne ko ya rasa mai zuwa aljanna masu zuwa aljanna sun samu taimaki masu zuwa wuta kuma ba samu taimaki ba to abin da zai faru kenan wajen kafirai minai mai kokari mu gaskata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da duk abin da ya zo da shi سورة المؤمنون مكية وهي مئة وتسع عشرة آية بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون suratul mu'minina ko suratul mu'minuna ko bina'i ko ko Ah, surar da ake ambaton mu'minai ita za mu shiga yanzu makkiyatun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana makka aka saukar da ita wahiya ita wannan sura tana da aya ɗari da goma sha tara suratul mu'minin kuma kamar yadda wancan sura da muka fito sai da ta bada labarin surar gaba sannan muka fita cikin ta muka shiga cikin wannan surar gaba din tana ba da labari wa tatlaqihul malaika yawma da sama ka dai sijil lil kitabi wace yawma kenan hi ikrabati sa'at wa shaqal qamar ko ko ikrab lin nasi hisabun da muka huto to wannan kuma ta ba da labari ya na nurka wasjudu wa abudu rabbakum waf'alu khayra la'allakum tuflihun wa jahidu billahi haqqa jihadi huwa ittabi'akum ma ja'ala lakum fid din min haraj millata abikum ibrahim huwa sammaykum muslimin min qablu fi hadha liyakuna rasulu shahidan alaykum wa takunu shuhada ala nas fa aqimu salata wa zakata wa atimu billahi wa waliykum fa ni'mal waliyyu wa ni'man nasir su wane ne waɗannan masu waɗannan irin halaye wanda suka amsa wannan kira su ne muminai to za mu shiga cikin surar muminai kenan yanzu rahim kadam lahal muminun ubangiji yace hakika duk wanda suka amsa kiran nan nawa tun daga yau da luka har zuwa karshen surar nan suka yarda to kad hakika na musu albishir kad ablahal muminuna masu imani muminai wanda suka amsa kiran Allah da Annabi sallallahu alaihi wasallam kad abla hakika sun riga sun yi babban rabo sun tsira Allah ya samu daga cikin wanda za su tsira الذين في صلاتهم خاشعون allazina hum fi salatihim khashi'un wato ba fa dukkan mu'minai muke magana akan su ba mun ce faqimus salata ku tsaye da sallah to allazina hum fi salatihim khashi'un waɗanda suke sa tsoron Allah da natsuwa cikin sallar su su ne suka amsa wannan gadab al-mu'minin nan masu yin sa tsoron Allah cikin zuciyarsu da natsuwa a cikin sallar su sifan su kenan na daya su mu'minai manzo Allah ya ga wani mutum yana sallah yana wasa da zobe yana wasa da zobe yana wasa da gemu yana wasa da gemu annabi sallallahu alaihi wasallam ce law khashi'a qalbuhu la khashi'a jawarihu wannan bai sa tsoron Allah zuciya ba sallah da yake bai sa tsoron Allah zuciya ba da ya sa tsoron Allah ba zai dinga wasa da yatsarsa da zobe ko yana wasa da gemu ba lalle da da gabobin su ma sun natsu sun koma ga Allah gabobin su natsu su koma ga Allah shine khushu'i a cikin sallah yana daga cikin lissafin da Allah ya mana wal khashi'ina wal khashi'ati dinnan masu natsuwa a cikin sallah والذين هم عن اللغو معرضون wallazina hum anil lagwi mu'ridun su mu'minan nan ka rika jin sifofin su wallazina hum sune wanda mu'riduna masu kauda kai an gabarin dukkan wasa dukkan maganan wasa ba sa ciki sun kauda kai gabarin wasa wato su mu'minai ba sa maganan banza manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ah, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut duk wanda ya imani da Allah da ran lahira in zai yi magana to ya faɗi alheri in ba zai yi faɗin alheri ba ya yi shiru in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kenan ake ciki ya kamata mu rika tuba ga mu nan mu ne da rada mu ne da jefe jefen maganganu mu ne da abu amma kuma na amsa kiran mu muminai ne mun yi imani da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da yake abun namu ya zama kamar yadda wani malami ya faɗa yace ne ta neman suna na alqur'ani da kamanni na alqur'ani an ce Allah yana magana akan komai akan kowa ne ta neman suna na alqur'ani naga wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaka sabun wannan ba sunana bane wanda suka yi kafirci suka yi suka karyata ayoyi suka yi girman kai yan wuta ne ba na bane daga wallazina amanu wa amilus salihati ulaika ashabul janna yace to wannan amma ba suna na bane sosai sai na samo inda suna na yake sai na samo inda kharadu amalan salihan asallahu an yatuba alaihim mutane ne da suka gaura kyakkyawan aiki da mummuna amma ana tsammanin Allah zai musu gafara to nan suna na yake nan nan dai sunan mu yake mu ba mutanen banza kafure ba mu ba mutanen kirkin da Allah yake sifantawa ba mu ne karadu amalan salihin wa akhara sayyi'an asallahu ya tuba da kyakkyawan aiki da mummuna amma muna kaunan Allah zai mana gafara
والذين هم للزكاة فاعلون wallazina hum lizzakati fa'ilun kada ka manta a can baya ma da yake fa aqimus salata wa atuz wanda suka yadda da maganan nan na fidda zakka a mai da hankali ina ganin waɗansu abubuwa a ƙasar nan me tan to kuɗin nan da ina suke ne ashe akwai su ko ka ce abokanka ne suka baka na san kai ma kana da waɗansu dai in dai ka fito da miliyan ɗari biyu ko ɗari uku ko ɗari biyar ka ce ai daga abokai ne to lallai akwai wani miliyan ɗari ko guda ɗaya dai a wurinka mutane sun mai da masu kuɗi waɗansu irin mutane ne masu kuɗi daban ne wanda suke ajiye da kuɗi saboda sun yi aiki ko sun yi menene sun tara kuɗi kuma daban ne ba sa fidda zakka akwai su to lallai duk wanda ba fidda zakka ran da zai mutu zai zama kafiri al-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun duk wanda ki fidda zakka a lahira ne zai zama kafiri ba a duniya ba a lahira zai zama kafiri ba a duniya ba to jama'a mai da a mai da hankali ita zakka ita ce a wajen ciki din nan yanzu mutum kansa lafiya kirjinsa lafiya amma cikinsa an ce hanji ya rube yaya domin in in tauhidi ya kama kai sallah ta kama zuciya zakka ce take kama ciki to kai lafiya akwai zuciya lafiya akwai sallah amma ciki hanji ya rube in ka fita ka fita zakka kenan akwai lafiya to wannan yan lizzakati fa'ilun sune mutanen nan lallai ne mutum ya fita zakka akwai wani mutum wai yana kamar yadda muka amsa tambaya kwanan ba wai wani mutum ya ce kudin Najeriya da sauran kuɗaɗe da aka yi su takardu duka ba zakka a kansu saboda zakkar an ce a da zinariya da azurfa ne to yanzu in an ce mu din nan tun da ba mu ne muka yi zamani da annabi ba sallallahu alaihi wasallama banda mu cikin magana sai wanda suka yi zamani da zamani da annabi asali su ne ake wani mutum zai karbi wannan jawabi to kuɗi dai ko takardun naira ne irin na Najeriya ko lira ce irin ta ta gabar ta tsakiya ko dola ce ko stalin ne duk abin da aka ce masa kuɗi ne a dole ka fidda zakarsa in baka fidda zakarsa ba to lalle zaka sha wahala a lahira yawma yawma yumi alaiha fi niri jahannam fa tukwi biha jibahum wa junubum wa zuhurum hadha ma kana ma kuntum taknizun ranar lahira wanda ba fidda zakka in kuɗi ya boye ko dabbobi ya boye kuɗin sa an narka kuɗin a ta zuba masa wutan su a goshinsa a gefensa ta ko ina yana ce baya so ba a karkace baka so kuɗin ka ne wani ai su kuɗin naka ne to in kuma dabbobi ne sai a shimfiɗa shi ta kayo suna suna kaiwa suna kawo suna tattaka shi kamun a tashin kiyama a fidda zakka a fidda zakka wanda zai zakka ta fa'ilun ko yan fidda zakkar kar ayi wayo na fidda zakka na biya kamar uwata zuwa haji na biya kamar kanin tsoho na zuwa haji waye saka na gina makaranta waye saka na gina masallaci waye saka na biya kuɗin malamai da shi waye saka zakka kan an fitar da ita Allah da yake a fitar shine ya raba annabi ma bai raba ba wani mutum ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah na zo wurin ka bani zakka ce to zauka Allah ya riga ya raba zakka bai bar wa annabi ko siddiqi raba zakka shi da kansa ya raba in sunan ka ya shigo raban ka ya shigo inna sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal abi alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqabi wal gharimina wa fi sabili wa ibn sabili faridatan min Allah wannan yanka wannan yanka wannan haraji daga Allah ne shi ya yanka to saboda haka masu cewa ka iya biyan kuɗin malamai ka iya gina makaranta ka iya gina masallaci ko kaɗan kuskure ne wai sun ce fi sabilillahi fi sabilillahi nan sai mu koma fassarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk abubuwan da aka yi fi sabilillahi ne in an ce na ƙarshen nan wa fi sabilillahi to me kawo min sabili aka dora kan fi sabilillahi wa min sabili me yasa waɗansu suka riga fi sabilillahi a fi sabilillahi abin da ya shafi jihadi wanda za a ba sojoji masu tafiya yakin jihadi dika su yi guzuri da abin da za su bar iyalansu da dabbobin da za su hau wannan kuɗin zakka na shiga ciki lil fuqara'i fakirai an ce fakiri wanda yake da abinci amma ba zai ishe shi a shekara ba fakiri ne wal masakini wanda yake neman na yau ma nema yake yi bai samu ba wal amilina alaiha da ma'aikatan zakkan wanda suke karbowa daga wurin da ake karbowa su go su komo su ajiye da masu ajiye da masu kulawa da ita da masu kiwon dabbobi su ma rabon su yana ciki wal muwallafa haka mutanen da suka shiga sabon shiga cikin musulunci to ana jawo hankalin su a cikin musulunci ana ba su zakka da saboda su ji daɗi su jawo ɗan uwansu cikin musulunci wal gharimin da musulmin da bashi yayi masa yawa bashin ba almubazzaranci yayi ya kashe kuɗin ba a'a ta hanyar Allah rayuwa ya kashe kuɗin bashi ya haushi za a bashi biya wa fi sabilillahi a haka kuma inna sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal abi alayhi wal mu'allafati qulubuhum fi riqabi wa fi fakki riqabi ko haka mutumin da bawa ne mai yawan ibada amma iyayen gijin suna matsa masa wajen bauta to za a bashi kuɗi ya biya ya fanshi kansa fi riqabi kenan wal gharimi da wanda bashi ya musu yawa za a ba su wa sabili da matafiyi wanda guzurinsa ya yanke ko da shi maloniya ne a garin su amma nan yanzu ya zo bai san kowa ba kowa bai san shi ba guzuri ya yanke masa ba da bankin da yake mu'amala da su a nan garin to ya zo miskini sai a bashi a cikin kuɗin zakkan nan ba bashi ba bashi za a yi wal gharimi fi sabilillahi wa fi sabilillahi na riga na ce sojoji na yakin musulunci shine wannan fi kowane fi sabilillahi ba kowane fi zai shiga wannan mutum da yake an riga an masa suna an masa suna na yaki ba duk abin da aka yi sunansa fi sabilillahi amma wannan tun da yake an yanka masa suna daban kamar ya aure yana kama da ciniki amma sunansa daban mai sayarwan sunansa waliyi mai saye sunansa miji kudin sunansu sadaki wanda za a karɓa din sunan ta mace kaga an canja musu suna amma ciniki ne a fili amma baka isa ka ce ciniki ne ba baka isa ka ce ciniki akai ba a'a sunansa aure in ba ba da kuɗi ba ba za a yi ba in ba za a ba da mutumin ba ba za a yi ba in wali bai bayar ba za a yi ba fanki wanda bi izni alihin nan to wannan fil wabni sabili da matafiyi fi sabila wabni sabili faridatan min Allah wannan guda takwas din nan sune Allah ya yanka ya aje amma in kace ai ginin masallaci fi sabilillahi ne sai mu ce Allah ya san sunan masallaci bai fade shi anan ba makaranta ma afizal ce Allah ya san gina makaranta ma bai fade shi anan ba in kace duk abin da ka bara banda wannan guda takwas a ka'idan zakka in ka fidda zakka na miskinai ne ko kana rike da kuɗin sai ka tada waɗansu kamar za su mutu don yunwa sun zama mai kenan ba kuma sai da abinci kusa su rashin kuɗi ne ya hana samu abincin to baka da iko ka saya ka basu a kafin kafin da zakan fito kenan ko ko zakan shinkafa da fafiya kenan sai ka nemo wani in sun ga labar tsawon Allah wannan kuɗin nan na zakka ne ga miskinai suna neman mutuwa don Allah ka wakilce su kuɗin su ne ka je ka saya musu abinci ha ba da kai ka saya ka basu ba ko ba a yadda ka fidda zakka ko na ko ko na shanu ko zakar shanu ko zakar ka sayar ka raba kuɗi ba a ba ta yi ba don zakar kuɗi kenan ka bayar ka ba su abin su in sun ga dama su yanka in sun ga dama su sayar in sun ga dama su ajiye tunda ba naka bane saboda haka ba za a yi wa Allah wayo ta yi duk fi sabili ne ƙarya ne wani sabili faridatan min Allah wallazina hum lizzakun wato waɗanda suke masu aikata aikin zakka kamar yadda aka nuna musu kuma akwai zakkar zuciya ka tsarkake ta ka dabla man zakkaha wa karka man dasaha ka tsarkake zuciyarka ka tsarkake bakinka ka tsarkake halayenka ka tsarkake aikinka da kawo shi fa'ilun ba mu'adduna ba masu bayarwa ba masu aikatawa saboda aiki ya shigo ciki
والذين هم لفروجهم حافظون إل- والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم إلا على أزواجهم وما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين إلا على أز- آه، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أي- آه، أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين Wannan fa yan aljanna din ake sifantawa da ka ji sunanka ya ya kauce ya yi waje to sai ka tuba ka dawo ka cika ta in ka ji an ambata wani abu ka ce wannan kan ba ma yi to maza ku yi in ba ku yi ku ba mu'mine bane dan annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yasriqu sariqu la yazni zani hina yazni mu'minun la shabul khamra hina shaba mu'minun shine fassaran wannan ayar da zamu karanta yanzu wallazina waɗannan sune li furuji muhafizuna masu kiyaye farjin su suna kiyaye farjin su ba ta zina da shi ba ta liwadi da shi wallazina li furuji muhafizun illa ala azwajihim in kaga farjin su sai dai akan matan su da suka aura aw ma malakata imanun sai kuma kuyangin su da suka mallaka fa innahum ghairu malumina amma mutum da matarsa ko da kuyangarsa ba wanda zai zarge su ko da yaushe ko da rana ko da daddare kwa kai dai a yi ba kowa a wurin ya zama dai ba kowa a wurin amma ba za a ba za a zargi mutum ba Ah, kuna ji dai kullum ana ambata maganan kuyangi maganan bayi to duk wanda yace babu bayi a wannan zamani sai ta mai in ji wani annabi nasara ne yazo ya hana bauta shi ko nasara Allah bai aiko shi yazo ya canja mana addinin mu ba nasara ne yazo ya hana yanke hannu Allah bai aiko nasara don ya canja mana addinin mu ba sai na Ali annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayi maza da mata yayi kwarakwarai sallallahu alaihi wasallama har ma ɗaya ta aiba masa ɗansa Ibrahimu kuma bayan sahabbansa sun yi kwarakwarai su sai na Umar ne sai na Ali bayan rasuwar uwar gidansa wanda ba dama ai mata kishiya din nan ita ce Fadima bayan ta ya- yana da mata hudu yana da kwarakwarai goma sha bakwai sai na Ali ba kuma an taba kamammun bayi maza da mata mutanen Kisra da aka kawo sai aka ce waɗannan ƴan matan ƴaƴan sarki ne Kisra za a kai su sayarwa wajen kasuwan sai da bayi sai na Ali ya ce ya gaya wa sai na Umaru a zamanin sa ya ce ranka ya dade a jiya sai ƴaƴan sarkin nan ko da yake kafirci ya tozarta darajar su ai ƴaƴan sarki ne bai kamata a kai su kasuwa cikin ayyuhan nasu ba ni ai min kuɗin su zan biya kar a kai su kasuwa ya kamata ko da ko da yake sarkin ubansu kafiri ne daga shi an kamo shi amma dai su a darajar ta su a bambanta tsakanin su ƴaƴan talakawa su kar a kai su kasuwa ai mini kuɗin su zan biya sai na Umaru ya a- a jama'a suka yi wa bayi ƴaƴan Kisra ƴaƴan sarki sarki sarkin Farisa musu kuɗi sai na Ali ya biya da ya biya ɗaya daga cikin kuyangin sai ya bai wa ɗan sai na Umaru din Abdullahi bin Umar ya ta aika masa babban malamin nan na cikin furu'a ah, ah, ah, kuma ɗaya kuma sai ya ɗauka ya bai wa Abubakar Muhammad ita ta aifa masa Qasim ibn Muhammadin a ɗaya kuma sai ya ɗauka ya ba wa ɗansa Husaini ita ta aifa masa Husaini mai zuhudu ɗin nan to duka gaba ɗaya sai aka raba su wa ƴaƴan manya to waɗannan duka ana tahowa har aka iso zamanin mu nan da mutanen Fodiyawa mu kenan da mutanen ah, mam- mamlaka ana yin bayin har lokacin da nasara ya zo saboda haka cewa babu bayi zai tada magana mai yawa dole sai an bi Qur'anin an gyaggyara shi duk inda aka bada hukunci ba a gyara sai a komo cikin hadisi dole sai an gyara shi duk inda aka bada hukuncin bawa da baiwa sai an gyara an ce yanzu babu bayi sai kuma an shiga cikin babin kowane babi na furu'a an faɗi hukuncin bawa da baiwa sai a goge a ce yanzu babu bayi to wane ne zai yi wannan nuska wa addini annabi sallallahu alaihi wasallam kai dai kai shiru saboda zamani ne ya amma ka tabbata abinda Allah ya faɗi da abinda annabi ya faɗi babu wannan saran da zai tada shi to fa innahum illa ala azwajihim sai dai akan matansu aw ma malakat aymanuhum ko ko macin su ta mallaka ku yangin su kenan fa innahum su ghairu malumina ba ababen zargi bane a wannan فمن a a wani lokaci su larabawa da yake sun- sun shaku da nasara nasara suka musu waye su karantar da su cikin karatun sai su ɓadda su akwai inda nasara suke ɓatar da waɗansu mutane larabawa da ƙur'anin suke ɓadda su wani balarabe mai wa'azi muna zaune da shi a gidansa wato mace matarka in ka baiwa abokinka yayi amfani da ita babu alhaki domin yanzu taka ce lokacin da waliyanta basu baka ita ba haramun ce gare ka amma ita ta zama kayanka saboda haka in ka samu abokinka wanda ka yarda da shi dai ya kwana da ita da yardanka babu wani mummuna abu a ciki kuma annabi ma ya faɗa a cikin wani hadisi eh, cewa yana daga cikin wajibin matanku yana daga cikin kar su zaunar da wanda ba ku yarda da shi ba akan shimfiɗar ku to aka ga abokin ka yarda da shi kenan ka iya kwantar da shi kan shimfiɗar ka shimfiɗar ka mataka ya faɗa min kan ce wane kai istighfari wannan kar ba musulmi ne su karantar da kai wannan karatu ba mu da yake malamai musulmi ne su karantar da mu akwai wasu ayoyi guda biyu ɗaya aya tana cikin suratul mu'minina isma'ari ba za su bar mu yi wannan ba Allah ya ce wallazina li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin faman yabtaghi wara'a zalika fa ulaika hum al-adun ban yayi fa- amfani da farjinsa akan mace ba sai da in mata sace ko kuma ku yanga su da ya mallaka duk wanda ya nemi wani abu bayan wannan guda biyu to ya ketare iyakan Allah shin lokacin da taka kan matarsa ta zama yanzu ko ko yangarsa ta zama ko kuma wara'a zalika din ne ya zama na uku din da Allah ya hana ko to duk wanda ya haka sai ce wallahi ban taɓa tuna wannan ba astaghfirullah astaghfirullah to wannan ya shigar da liwadi duk ya shigar da eh, istimna'u bil yadi akwai wani abu da laraba suke yi idan mutum ya dade bai da mace wai yana wasa da al'aurarsa ya fitar da mani wai don ya samu lafiya to mazhabai guda uku sun hana amma Ahmad ibn Hanbal shi ya yarda yace idan mutum ya yi haka in zai samu lafiya yayi wannan kenan wani tsaye wara azalika duk wanda ya nemi wani wani na uku banda waɗannan guda biyu da matarka da da- da ka aura da koyan ka da ka mallaka in ba wannan ba duk wanda yayi amfani da fajinsa akan wani wuri fa ulaika waɗannan mutan hum sune al'an kaman atazaruna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum bal antum qawmun adun adun nan da na faɗa to wanda suke ketare matansu da kuyangin su ne masu ketare iyakan Allah wato a a irin wannan a zamanin sayyidina Umaru wata mace mai dukiya ta ta manyanta sai ta sai samari guda biyu bayi sai ta ce ta yi sadaka da su sai suna kwana da ita sai labari ya samu sayyidina Umaru aka kira ta ga labarin da muka ce eh haka ne ai Allah ubangiji ya ce illa ma illa ala azwajihim aw ma malakat aymanu sai dai mutum ya amfani da mi- ta yi amfani da mijinta ko mijinta ya amfani da ita ko kuma a rasu abin da ya mallaka na ga wannan bayi mulki na ne saboda haka na sa ne sadaka da su yadda maza suke yin sadakoki da matan bayi sai sai na ce eh kin yi tawili shi yasa ba za a yi miki haddi ba amma Allah yana magana da maza ne a nan banda mata a cikin akwai sabani shi ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bayin nan ko da yake bayi ne ai dai maza ne ko maza kullun su ne gaba akan mata kuma su ne sama da mata to yanzu an yi wannan ita ce take mallakar sa shi kuma shine namiji shine sama da ita a fadin Allah to yanzu wane ne zai zama sama wane zai zama sama wane zai zama kasa Ma- maganin sa dai araba kada a yi to saboda haka ta ba ta yin sadaka da bayi bayi ne maza ne suke da iko su yi sadaka da mata bayi
والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم وأهديهم راؤون su muminan nan wanda za a shigar da su aljanna wanda suka yi babban rabo din nan su ne wallazina hum li amanat wallazina hum rauna mutane ne masu kiyayewa li amanatihim ga amanonin su wa ahdihim da alkawarin su amanoni tsakanin su da Allah da amano na su bauta shi su bauta masa su kadaita shi kuma amanoni da ke tsakanin su da annabawa su gaskata su su bi umurnin su da amanoni da suke tsakanin su da iyayen su da ƴan uwan su da mutanen da aka haife su tare da wanda suka aura da wanda suka haifa da kuma ko har kafiri in an ce magana amana ko maganan adalci to babu banci tsakanin kafiri da musulmi dole ne yadda zaka musulmi adalci haka zaka yi wa kafiri adalci yadda musulmi zai baka amana ka kiyaye kafiri zai baka amana ka kiyaye masa Ah, addil amanata liman itamanaka wala takhun man khanak annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya baka amana ka mayar masa kamar yadda take amma in mutum ya haince ka kada kace zaka rama kai ma zaka haince shi mutane ne masu kiyaye amano im da alƙawarin su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ah, alamatul munafiqi thalathun idza haddatha kazaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana alamomin da ake gane munafikai guda uku ne kullum magana sai yayi ƙarya to yawan ƙarya alaman munafiki kenan kuma idan idan an yi alkawari saba amma alaman munafiki kenan in an bashi amana sai ya cinye alaman munafiki kenan wanda ya samu ɗaya daga cikin ukun nan to ya samu sulusin munafurci saboda haka a kiyaye amana a kiyaye alkawari cika alkawari musulunci ne imani ne kiyaye amana musulunci ne allazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un an taba yin wani alhaji ya fita kasar yamma zai je makka sai ya biyo ta misra to a lokacin babu banku a dama sai ce wa wani bawan Allah ga kuɗi na zan baka amana na komawa kasar mu zan je yi hajjin dawo ka bani abina to madalla madalla madalla Allah kai ka lafiya Allah dawo da kai lafiya sai da alhaji ya je ya dawo ya tambaye ce menene a amana da na baka wace amana kuɗi da nace ka ajiye mini zan je hajji in samu abin komawa kasar mu kasar yamma ce wani kuɗi ya kada ya rawa sai mutumin nan yaki ya kada ya rawa sai mutumin nan yaki mutumin misran nan shi bai san maganar ba bai san wannan magana ba aka buga aka buga sai magana ba sai ya je wajen alkali ya ce ga abin da ya sami na rasa yadda zan yi alkali ya ce ka dakata je ka ka kawo mini alama lambar gidansa ka kawo mini sunansa da adireshin yadda ake samunsa shikenan sai ya kai wa alkali sai alkali ya kira wannan mutum boye ya ce abin da ya sa muka kira ka labarin ka muke ji a garin nan kai mutum ne mai amana mai adalci mai gaskiya an kawo mana wasu dukiya masu yawa dukiyar marayu muke neman wanda zamu danka wannan amana a hannunsa kamun ya waɗannan marayu su girma kuɗin yana da yawa sai dai mai amanan gaske irin ka an kare kai mutum ne mai amana saboda haka zan kira ka da yake an ce kai mutum ne mai amana dukiya ce fa mai yawa kamun yaran nan Allah ya sa su girma a riga fita wannan in Allah hadda in za a rike in Allah hadda in za a rike alƙali sai ka je ka tambaye zai baka abinka shikenan sai ya dace to wannan yanzu kuɗin nan dai banda Allah ba wanda ya san na baka su amma saboda ba baka san yadda aka yi ba to ni zan barka da Allah ko kuma yi karanka wajen alƙali kai ku shin kuɗin ne ai kuɗin ka zan to yayi ga wata gatsiyar ka tuka muri aka dade alƙali bai kira shi ba aka dade alƙali bai kira shi ba sai ya ce ina sauraro har yanzu na zo ina tunin magana na yace wallahi bayan ka tafi sai aka kawo sunan wani aka ce wai ya fi ka amana sai muka bashi to ma kiyaye amana mai imani mai imani sune alladhi amanatin wa ahdihim raun
ina fata malam zai warware mini wannan damuwa tawa ni ce nake ra'a kafarar azumin sittin to na fi cewa wannan azumin haila ya zo min shi idan na kare zan koma in fara daga farko ne ko kuwa yaya zan yi ai mai kaf- mai azumin kafara azumin sa baya shigowa cikin ramadana ai kamata ta yi azumin a cikin wasu watanni da suka wuce na kafara din ba zai shigo ramadana ba ya kowane azumi saukar da shi ake yi a kama ramadana ai saboda haka idan tana yin azumin kafara haila ta zo mata in ta gama haila sai ta ci gaba da yi wato zamowan ah, yin haila bai yanke tabu in azumin mutatabi'ina ba
Kallawo ni ce ina a dalilin ciki yakan sa ni in yi ta amai kullum sai dai in na bar azumin to zan bar azumin ne in ci- in ciyar ko sai kuwa a shi ainihin mai shayarwa in shayarwa ta gagara saboda azumi sai ta aje shayarwa mai ciki in azumi ya gagara saboda ta aje azumi sannan ah, bayan bayan sallah sai ta biya ta ciyar in tana da shi in ba ta da shi kuma malamai sun yi khilafa in ba ta da shi gaba ɗaya ma sai ta bari sai ta- sai ta biya din alhamdulillah addu'a ta Allah mana gafara Allah ya karbi azumin mu Allah ya karbi sallolin mu Allah ya karbi addu'o'in mu Allah ya kiyaye mana ya kiyaye mana imanin mu ya kiyaye mana mutuncin mu Allah ya kiyaye mana kasar mu Allah ya samu zauna lafiya Allah ya karya kafirci Allah ya karya kafirci Allah ya dauka musulunci Allah ya dauka musulunci Allah ya kiyaye mana ya kiyaye mana jama'ar mu duk gaba ki da ya kiyaye mana kasar mu Allah ya ji kan mu ya ji kan iyayen mu da mu da malaman malaman Allah saka shi wannan mu da alheri Allah biya bukatun mu da bukatun wanda muke suke neman mu yi musu addu'a Allah biya bukatun su Allah ya alherin duniya da na lahira Allah ya kiyaye mu sharrin duniya da lahira bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمرك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم